من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم يصومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungwar karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna litinin goma ga wata na Ramadan hijira shekara 1446 wanda ya dace da goma ga watan uku 2025 yau insha Allah ganin a jiya mun kawo ƙarshen surutun najat insha Allah yau za mu tashi farkon abasa insha Allah kahin nan akwai tambayoyi wata na tambayar cewa jini kan ɗigo mata da rana to ba da yawa ba ne ba ta ci gaba da azumi tsawon kwana biyar sai suka je likita aka auna aka ce a yi ciki ne zubi tana tambaya yaya wannan azumi da ta yi a wannan kwana biyar to da farko kamar da musha ba da wannan fatawa cewa akwai wani jini da ke zubowa mata da rana zuwa marece wanda ko da suna cikin tsarki alhali ba jinin haila ba ne bincike da muka yi bangaren likitoci cewa wani jini ne kan zubowa mata dalilin yunwa kuma ba ci gaba yake da zuba ba kaga da irin wannan jini wanda yake ba na haila ba irin wannan hali kenan zubowar shi ba ta ba ta azumi ba magana wanka kan shi kullum za a wanke kaza mutaci mataki na gaba na an ce mata ciki ne to ciki yana alama sabon ciki ne ciki da bai kai wata hudu ba idan mace ta taifari kasa da wata hudu kenan ba bai kai ga cikin halitta ba ana kai shi damun fasad wannan jini kudin jini na rashin lahiya shi ma ba magana wanka na haila ko nifasi kuma bai hana azumi da sallah kina takaice azumin ki lahiya shilau ba magana sake azumi sai mai maganar layya tara ta sa mutum ne wani ke iya layyarsa ya tabbata suna ingantata na sallallahu alaihi wasallam ya halitta shar'anta yin layya da sa ko saniya wanda ya kai layya mutum bakwai idan kuka kudu kuka sai sa ku bakwai ba rabu iya gama aka saya kowa matsayin layi kowa matsayin layi mutum har mutum bakwai kaga wannan akwai kowa ta sauki da wanda ka sai wani tara ko dalla tsutu dalla ku wanda ke ta kare ka kala yau ma baya na mai ba man kirki ko da ce kayan ka ka gwanda a gaba kudi a sai sa da kirki ko da samu nama da eh ko ya samu nama kuma dai ka kala ya kamar wanda ya kara ko da din ko dai zama kan take amma shi rago guda ba ma zama kudi mu sai rago mai layya amma in fami guda ce gida guda ne a cikin gida wani iyaye sai duka ya zama to ɗaya gida ce kuma tayi rago guda a gida ya sa a yanka amma ba na ba haɗin ba ka fiye gama sai ba a rago guda na sai a gida ban likimin da ake samu tsakanin wani lokaci kan tsahi ko mutane a ce mutum laya iya da hali biya ba ya yanka ma tsahi shi irin wani halin yin zo maimakon ka kan dogon bayani kai dai ka san kana da halin laya sai ka ce ba ka rago a yanka shi ke na kwanta da kayan ba na kota ka daga kananka ta kuma da ya tayi shi ke na karba wa yin kudu sai mai magana yakan sa kaya saman stati kan saman salula ya sa wata tallar kaya na riba shi da kayan kuma ya yi talla ya yi ciniki ya sai da wannan kaya ko a zo a saya wajen shi to abin da dai babu sabani maganin talla gurin tallace kai rana ne ma ka kawo kayan ka sai da wannan dama sabani kan shi ba wani matsala kan shi wanda ke wata fatawa fahimta sabanin juna masu ganin cewa baka iya tallaka ya saman stati wanda baka da shi ka sai da kamar kudi wannan shi ne a kan wannan rigima duk da ni na yi nutsuwa da fatawa ta albanin mullah cikin cikin sahiya na shi ya kawo da matsalolin ya yi magana kan masu fassara latari ma lasa inda kaka sai da abin da bai wajenka kan wannan ruwa ya ce duk abin da babu shi a wajenka an ka sai da haramu ne annabi ya ce akwai wannan masala kamar da wani khattabi cikin magabata ya yi bayani kan wannan ma'ana wannan hadisi kuma albani ya ƙara ruwa ya hujja ƙarar ra'ayi ya ce wannan magana ta latin maris inda wani khattabi ya ce bai da mu'ayyan me bai da mu'ayyan abu kaza misali bawa na waje wani kasan bawa na da tsiri na kasiya ko a gidan wajen wani na kasiya inji faraja na wajen wani ko motsa tsohon wani na kasiya alhaji ka mulkita ba tana hadisi tana iya wani wuri wannan shi aka hana abu kaza amma bai'ul musufu alal zimma yake cewa bai'ul musufu alal zimma sai da wani abu da aka siffanta alal zimma misali ne yanzu zan ce kana son mota misali L2000 ko 2020 Honda ko Toyota kana san iri kaza wajen kaza kai in ce na nawa ka saya mi ciniki kurkur kai kana san onda kaza mar kaza ta shiga da kaza ba mata kaza bace ba yace wannan bai wal musufin ala zimma kurin ni na doka zan ka wannan mota nawa ka saya idan kai ya kan haka albani a tsarin fatabi ka yi shiga albani to wannan babu haramci kan haka a wannan masu kawacar waya a yanzu ba mu gana odar kaya saman odar haramci ba kuma nan kaya amma sai da ba na sai da duk kuma da aka bai da iya sai mata ana ko ko a ko ko inda ko ingila ko ba ma kayan kina a tsarin su bai wa a yi odar kaya a gaskiya akwai fatawar ba haka bace ba ni na yadda da hujja ta albani da ma makanta bi kan magana albani ta hujja kan za ku dole ka mace ta in magana ga ta ba sai da yake to idan za ku san abin da ake ni bai wa da zuwa kana yace misali kowa yarda ruwa ba farko sun ta inganta babu tsakanin malamai bai da salaf mai bai da salaf yace magabata annabi ya zo madina sallallahu ana wani nau'in ciniki da mutanen sham da mutanen madina mutanen sham manoma ne manoma ne suna noman shi irin alkama duka abin nema suna yi da dabi kai su yi magana da mutanen madina da za su kan haka lokacin da lokacin rani damuna ba ce ba ya a yi magana ɗan damana ta yi in ka yi sha'ir ko kaza za ka sai damun a kan kaza zan ba ka biyar kaza ko jirage kaza ya ta ba su sai baɗi ba ya baɗi su zo in sun zo a noman baɗi da kaka an zo kawo kayan kaka ya kai mai kayan annan sadakar abin da ya gyara ya ce ku yi shi alakainin ma'alum wadannan ma'alum al'ajar ma'alum abin da bai gyara musu ya ce ku yi cinikin salaf amma a san ba kuri na ba kuɗi ba da kaza mai magana a a san kilo nawa ne ko tiya nawa ce kuma yoshe baɗi za a kawo ko baɗi wa haɓar wata ya shi na albani da to kaga a nan an yi ciniki ba a ma shibka ba balle a ci abin ya gari kaza ba a shibka abin ba ma annabi ya halitta aka yi ciniki aka ba da kudin kuma a yi koman a baka kudin a ko gaba daya ya ce ba a shibka ba ma gaba daya annabi ya halitta aka yi amma me yana bai wa juma ne ba ruwan da haji kaza dawa kaza kuma ina son dawa shi'ir nake so da biyu nake so akan kaza annabi ya halitta a yi amma a yi ka'ida a wani lokaci tiya nawa zakka nawa ya ce idan annabi halitta wancan yin baka cewa don babu kaya ba sai da shi inda biyu alzimma ne almusu wancan ruwa da ta malata inda ka ta tana magana kan bayar ma'ayyar ba musu ba na ka siffanta a kaka yin wata kaice ko da kaya ko a sitati ko a baki ina son kaya mara kaza ina son shinkaya italian ina son toyota idan ba kaza ina son kaza yi magana da kai zan kama ita lokaci kaza ba wani haramci kan wani ruwa zan kama kana kai ba kuɗi hannu kamar mutanen mutum suke ba mutanen shan kuɗi hannu ka bani ko ka ban avance kashe kayan kuɗin su zo ko sai ta zo gaba ɗaya dole aka yi in dai akan wannan ne ciniki na ta kan wani fatawa Allah wa ala alwani ke magana waccan bai wasalam annabi halitta haɗe shekarar baɗi waccan ma ta annabi halitta ba amma cin baɗi mai yadda mana ta waccan ma annabi halitta amma san ka'ida yace nan menene amfanin bai wasalam akwai amfanin kowa zubta da kaka ko an tsaman sai hasi da kaka sai zai kai jika jika ne ya ce to yanzu za mu tsiki amma ɗari ɗari ko ɗari da mu samu cin fa'ida kenan ni zan samu aha ne ba ka duk kuma da kuɗi da wuri shi kuma zai amfani da wannan kuɗi nawa ya sai taki samu kayan noma da kaza kaza lokaci shi ma ya samu amfani kowa akwai daren kowa ka kowa yana da yana amfani shi mai kuɗi ya samu riki kai kuma ya ka samu abin noma da takin sauransu gaske magana kan haka in dai aika da tattati ne nau'in kaya kaza mar kaza iri kaza kana son lokacin saya yi ciniki ba ruwan ka kuɗin kama ko da zai da kuɗin kama wannan kayan ka haka gaskiya da wallawa sai mai magana ya zo masallaci ya makara kare nawa ko sha nawa ya zai makara sha da kai telefon a sha iya ya dogon barci ya dogon barci sha ɗaya to a takaice dai in ma shi ka tashi duk wanda ya makara ya tabbatar a masallaci an kare jami'i dama haduwa a masallaci dalilin jami'i ne ka zo an kare ka tabbatar babu jami'i kana dama kai sallah a gida ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam albarka kan ruwa cikin tamamul minna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga uwa an kare sallah gida ko masalar da iyalan shi yanzu na sallah ba an kare gida ce ya sallah da iyalan shi kenan mutuka an kare sallah tabbas an shaɗe ba kowa ka sallah gidan ka kuma ba wani zuwa masallaci wallahu a'lam ci gaba da
بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى سورة عبس سورة إيمي بياني آه يا تبت وترانا أن صلى الله عليه وسلم yana tattaunawa da manya-manyan ƙurishawa irin su utuba irin su abuja da manya-manyan duk da ba shaɗi ba ƙayyade sunayensu cewa iya tattaunawa da waɗannan manya-manyan ƙurishawa iya fatar su musulunta iya tattaunawa da su da jan hankali su akan su imani kuma ganin an san muhimmancin idan jagorori ɗin suka musulunta za a samu zauwa sauran jama'a 'yan bayansu ana cikin wannan hali sai da abdullahi bin umu makatum shi na amakin ana wani bawan allah ne makawo cikin musulmi shi ba gani ne ya zo iya ta ya muhammad almuni min ma'alamta ya muhammad ya rasulullah ka sanar da abin da aka ka sanar da inda abin da aka sanar da kai iya da annabi ya tsara mai ilimi annabi iya so waɗannan mutane mutane masu girman kai da sauran suna ga wannan kamar annabi in ya kira wani makawo kamar za su watsi ba za su ba su rara ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba da shuraren waɗannan manyan manyan qurayshawa yake amsa kiran wannan makawo wannan shine darasin da yau kan a wannan wuri shi ta abasa wa tawalla shi ta wannan aya tana tabbata ko wannan sura cewa qur'ani ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga Allah kun yake kaga nan akwai maganar zargi ga nan sallallahu alaihi wasallam wani abu ne kuma Allah ne ya zargi abu akan abin ne inda shi zai bai tsara wani abu abin da zargi shi Allah ya ce abasa wa tawalla ya gama huska ya bada baya ya gama huska shine abasa wa tawalla ya bada baya an ja'ahu al'ama saboda makaho ya zo mishi malam makaho ya zo kuma shi annabi iya tunkara wa'ancan ganin waɗansu musulunta wannan abin ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama fuska kamar zai bata mai da'awa zai bata da'awar da ake ta tafi kamar kamar za ta hawa ba zai fada ta kusa na na ta kusa na na zai magana shi da wannan annabi ya gama fuska ya kauda mai kai bi amsa kiran shi ba dalilin wannan kira na wannan makamu na imani don shi ne Allah ya nan an ce gari akwai tausayawa hatta duk da akwai zargi amma akwai tausayawa ga salama bai sai ba a basta wata wallai ta ba ka gam huska ka bada baya a ta gari usulubi ya tsaya ne a basta wata walla ya kawda ya bata rai ya bada baya kan ba da shi ake ba lalle annabi da shi ake magana kuma ka shi magana kamar ka mu da'ibi ne kamar da bai nan ne a basta wata walla ya gam huska ya bada baya an ji dan makaho ya zo mishi da shi an ji aka da'a ba dan makaho ya zo maka duk abu akwai sassauta magana da tausawa ga magana gare shi eh ya ga muska ya ba da baya an ji aula amma dan makaho ya yanzu yake tashi hanya da'awa ba ruwanta da talaka da mai kuɗi da karin kari babu da'awa a guda ne kura kowa an tarji da da'awa zuwa ga bayan Allah gaba daya mai rabo ya gane mai rabo ya gane kura shi ne darasin ana ka musu kasar da'awa ka zuwa ga kowa shi ne magana sai Allah ke cewa wa ma yudrika la'allahu yazakka aw zakaru fi tanfahu dhikra annabi Allah ce wa ga maka mana baka sabarta shi wannan ba wani makawar da yazo zai tsarkaka irin masu amfani da wa'azin ne aw zakar fa tanfa'u amma gargadi kuma amwane wa'azin ya amwane shi amma man sadaka amma wa'annan wanda ba sa bukata shine amma wanda ya kawo wanda yake yawa da da wa'azin ba mai wa'azuwa ba fa anta lahu tasadda shi da kake tunkara kaga abu ba ya ga da fasirki eh wanda ya wadatu ba ruwan shi da addinin naka ko da wa'azin naka fa anta lahu tasadda shi ne kake tunkara ka bar wancan makamu Allah ce wa ma alaik Allah ya zaka me zai dame ka idan ma bai imani ya ruwanka su in su imani ba duk kudin da matsayin su ina ruwanka su me zai shahe ka idan musu imani ba magana kenan ba ruwanka da su dan girman su dan wane na ba abin da shahe ka na kasarwa ce kurum ina kaka damu da girman su amma alaik Allah ya zaka Allah ce wa amma man ja'a ka yasa wa amma man ja'a ka yas'a وهو يخشى فأنت عنه تلهى
Allah ce wa amma man ja'aka yas'a amma wanda ya zo maka da gaugawa wa huwa yakhsha din shaida ce kawai makawo shi wannan makawo ne wa huwa yakhsha iya mai jin tsoron Allah fa anta anhu talaha shine zaka kawai kai gaban shi Allah ke Allah ke magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam eh Allah ke magana da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yazo maka iya gaugawa kuma ruwa ya kasha iya mai tsoron Allah fa anta anum talaha shine zaka kauda kai ka sha mai lafiya wannan karantarwa ce darasi aka bashi na daidai da da'awa taushin da aure ga kowa ka shi da wani zuwa wani ba ruwan Allah da girmanka da matsayinka idan baka da imani wannan makamin da aka rena shi Allah ba wannan kima aka saukar da sura mai wannan sunan shi aka saukar da sura mai wannan zargi ga nan sallallahu alaihi wasallam makamin sai hikiman Allah kenan akan cewa da'awa ba ruwan Allah da matsayinka wata kaba imani ba ba wannan ba wani Allah mai shaidar imani ko ya yace kalla كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة نعم كلا نأخذ آوة game da waccan mu'amala kashe a kan awasa idan ce ba kalla na maganar barin wancan a kalkar wa'ina inna ha ta zikira wannan sura ko wani ayoyi allah ta kama da su don galgadi ne galgadi ne ta tsara a gaba kan wani maye don wani a barwa ne ta zikira galgadi ne don haka faman sha a zakara wanda ya so ka mai wa'azi ka sanatar da shi fi sufi mukarrama cikin wani littattafai wanda suke abin karamawa marfu'atin mutahhara na mana takardun qur'ani karatun alqur'ani san qur'ani a rubuce ke wani wala ana magana kan shari'a kan qur'ani marfu'atin mutahhara wanda suke daraja madaukake daraja ko masu tsarki bi aidi safara a hannun na mala'iku safara kaman masu kai da kawo tsakanin Allah da bayan shi masu zawa sakon Allah da wazi da magana da bayan Allah ce kira su kira masu ake bara da yaji safara kiramin barara kun suke masu karamci kuma su da'a ga Allah nan shi ne mane masu ta hujjar cewa da ake magana la masu ilal mutahharun wannan su mutahharun wannan su malaku kenan da tawai ko qur'ani ba mai shawarci su mutahharun kenan malaiku su wannan cewa tsarkiyar tsarki na mala'iku ake magana ba tsarki na alwala ba mun sha magana a ƙarshen wannan aya innahu la qur'anun karim fi kitabin makanun la yabusu da mutahu wannan qur'ani gaba daya littafi ne mai tsarki mai karamci fi kitabin makanun cikin littafi tsararre ma'ana lil mahfuz hatta la yabusu da mutahu shaho wannan littafi ko takardun sai al-mutahharun na shi ne wannan ke sunan mala'ikun wannan ake magana waccan aya da ake malamai ba ta tabbata waccan aya wasu malamai kan kawo waccan aya akan hujjar ba a taɓa qur'ani ne da arwala shi ne kan malamai kamar su imamu shaukani su ibn ibn hazam nan baba isa albani da dai malamai masu hakiyar magana suka ce gaskiyar magana ta wannan aya irin su imamu sana'ani babu wata hujja da za a kawa da waccan aya akan a ce ba a taɓa qur'ani ne da arwala babu hujja ƙara a kan shi duk abin da aka maka ruwa ma ba ta ma ruwa mai rauni ko tawili kan wata mas'ala ce ruwaya karara wadda ta inganta bangaren ruwaya la masu ƙwarar la tsahir ba mai shar ƙwarani la tsahir to wannan da aka ce la tsahir shine magana ta akai arwalla ta akai daga wankan janaba ta akai mara haila ta akai tsahir kullu bayan cewa nasi na shari'a don da Allah ya ce inna inna mushrikun najas mushrikai su ne najasa ko haka Allah ka najasa ke mushrikai can annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kisa da Abu Hurairah da wata inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya cikin garin Madina ya gama da Abu Hurairah suna cikin tafiya annabi da yawa ya gaba Abu Hurairah ya wuce sai sai kodewa sai Abu Hurairah da sai aka muna tare wa shawara ku da tafiya daga tafiya yace ya Rasulullah abin da ka gana haka muna tare da ku da ina da janaba ne ina kyamar in tsaya tare da ku da janaba annabi ta subhanahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ne bai zama da gasa sai kaga akai wannan ruwaya ke mu mu da zama kace tsakiri ne mu shiki ne najasa a takaice da ce duk abin da aka kawo akan wancan aya innahu laqur'anun karim fi kitabin makanun la yusul al-ma'ruf yace ba da wanda ya zace wani ana ne bai da aure ga qur'ani illa fur abin da yayi ayi aure bukata ta kawo daga qur'ani ta kama ba ta kai laifi amma tauhid da yayi ya aure lokaci yayi amma ce laifi na kawo ta ayata ba bawulun ta bane ba ba ta dauka wannan magana amma wanda yake da magana kuma yanzu na mai janaba ya haila wani su ne ganin matsayinsu daban da magana shi a rola gaskiya magana wajen jabu su ma ba su taɓa kuɗani illa magana karantawa a ka wannan akwai ruwa ta cikin sayar bukari wani bukari ba da kawai matsalar hatta in karantawa ce a ka mai haila tana dama ta karanta abin da ke kanka doka ne ba ta yi allawa ba shi na allah shi da wannan ƙur'anin fi sufin mukarrama cikin tattawai masu karamci marfu'atin mutahara masu madaukakan daraja masu tsaki a wajen Allah bi aiki safara ko suke hannun mala'iku masu kyar kawai tsakanin tsakanin Allah da bayin shi kiran maranan mala'iku masu karamci ne kuma masu da'a ne ga Allah subhanahu wataala قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره
نعم قتل الإنسان ما أكفر تون آيوي دم نورس رسول الله آيوي سنة كاري بكالات هذا معنى بود إسا دا yanki kima ji da kai da adam ke yi Allah ya tabbatar da kuta kutulat insan da ana wani kawuri an tsine ma jinsi na mutum mara imani tsine ne mara imani Allah ce ma aka fara nan in ma cewa jinsi na mutum waye mutum kawurci malata innal insan akasara shay'in jadala Allah ce mutum jinsi mutum ya komai ta Allah yawan bala'in jayayya kardama kardama a ce ne ce a ce ne tana ya ko bala'in kardama na Adam ko ku cewa ma aka fara dan Adam jinsi na mutum me ka kai kawurci me gare ka me yasa ka kawurce ma Allah don tafsiri masu yau me ya ɗauke ga kafirce mu Allah jinsi na Adam Allah yake mai doki baya ya san matsayin shi ce kai dai da kake ji da kai haka ke ba Allah wani tsagerancin min ayi shi in halaka kowa ya kai a ga ya tambaye shi kowa ji daga jin kai da isar ta maka daga mi aka yi ka bawa daga mi aka yi ka da baka amsa Allah ya bada amsa min nutfatin khalaqahu faqadara kowa kake ji daga dubon mani daga ɗigon mani wannan hakan da masarki cewa kaifai ta kabbar man karjin sabir na aka babbar maratai ba da ke nasa bashar balin maratai ya ce ta yaya zai da girman kai wanda ya hutu daga mutsara sau biyu me ya kai daga suka wutsari sau biyu kai ne daga mutsara sau biyu ta hutu daga can daga can shiga da fita daga motsa rana kowace ke ciki haka yana islam musulunci ke mai wannan matsayin miya abin girman kai kai da ga matsayinka shi ne cikin bayan marazai a yau cikin wani umara dan wani amiri iya tahiya a gari ana ta maka da yan wada ana bin shi in zuci ya ta shi ci ana girma shi ta dukan wani irin bayan allah ba tsuntsun son na sa gaba da ya zo ya kwaka da shi sai ya tsoshi tsaya kana kana ta waye ne da shugaba ko me me za ka dawo ta ba na na waye sai ba ba sanni wani san koyi ba na zo sai na san kama sai kai ne a sanin kama ne kuma wata ran gawa kana tsaye ne waye kai kai ne mutum na san ka kare shi da kyau da kanka sai shi kishin mutu waye kai kai da maka mutum ne kamar kai eh ita ciki ciki da kashi zama ciki da kashi ya zama cikin kashi daga mutum ya samu iya sa iya hawa cikin da kashi shi ya ta Allah ga mutum kasan mutum wallahi to baka wala ka san mutum wanda kana ko shi ne ne gurin shi ne bi san kashi bane ba ga mutum ya girman kai ya wai wallahi san kashi ba kai ne dai ciki da kashi da wutsari kuma kashin ba a kyaru shugaba ne shugaban kasa ne firamata wane ne minista in wane ne a ci ai ga ga miwa minista ko shugaban kasa kashi ba kai lullakin gashi yau shugaban kasa kashi ko tsari dole ya je hausa nan ka kuma ta ce dole dole dole ya kara da kiri hutu kushe wata ma shi ne so an shi an shi ran debu take ya motsa kuma ya ce a daga sai ya mai abin gima mai abin gima mun ba ta ba ku mutum gima ce da ba ta abin gima da inda kake ta maka yau haka yau haka ana haka ana ga wannan shirme ciki cike da kashi da wutsari yanzu zaka wani dan bugu kada aka kake mu ne kai ga fadi bugu kada kada aka ga wani yare na mushin banza ne wala to amma shi ya ce mutum shi sanin kai shi sa kai yake girman kai kan sanar mutum da bai gaba bai dace ba kada da girman kai bai abin girman kai baka abin girman kai baka baka abin girman kai yace min aisha na khalaqa daga ne ka halice ka min lokacin halakawo fakatara daga dukkan manin wannan halatta aka halice shi kuma Allah ya kaddare yadda yake so shi dogo gajere baki boyi talaka ne haka Allah ya so kaddara shi bakin fara zai kaddara mai bakin zaman da zai Allah hukunta shi sun masabi da sara bayan an kare kuma Allah ya ba da dama ya hutu daga jikin aikin shi littana kuma su kawo a kan magana cewa ina da yin sabi da mashaka ma ka fura wadda gaske magana jiki ba da zini bada fasa ya zama su hayar shakin magana kurin fitowa daga cikin a wata nikima ce Allah ya yi kowa ya san wanda ya san tsarin haihuwa tun adam yadda Allah ya tattali wannan hanya ke wasu san karatu abin ka karan karkata maka bincike wasu ka san abin wanda za su baka labarin hikima da Allah tsara wajen mutu wani ana da cikin aiki shi ta karamin hikima mutum gaskiya kwarai wannan iya cikin nema ta Allah da ya ba shi damar hutawa daga cikin aiki shi bayan an kama na halittar shi ya ce sun ma'amatu fa aka ba kakantar da ko Allah ce bayan an cika halitta ya zo duniya shi kin adam ne don ba ɗaya na shiwa ba ɗaya na shi wani wani wani wani shi duka don tsarin Allah shi ya hudu shi da tunwaye shi yanzu an kai an kawo su ma'amatan fa'an kabara Allah ya kashe ka Allah ya amshi rai shi kuma sutura ce ma aka maka binne ka cikin gabari ya ce kuma sun mai za sha a shara kuma Allah lokacin da ya so zai ta doka ba mutuwa babu ɗaya na da kuma babu kuma babu ka ɗaya babu duk wannan aikin Allah ne shi ya yi ya tsara a yadda yake so ya hudo ka kuma lokacin mutuwa ya kashe ka ya sa aka binne kuma lokacin da ya so sai ta da kowa da cikin gabari zan yi sati duk wannan aikin Allah ne da haka Allah ta kalla lamma ya kaje ma'ama Allah ya zaki ya tsawatar kan wani halin girman kai kaucin adam lamma ya ma'ama wani adam duk wani matsayin shi wa amma bai yin abin da aka ce lamma ya ma'ama a wani wannan matsayin wa shi ne za a ce yace bai ya girman kai a ce gaje kamata ce a gaje kamata shi zai ga ma Allah abin da kamata abin da yi na ku bidilci ko da ku bidilci lamma ya ma'ama bai bin abin da aka mai umarni yanzu bayan Allah ga mana mutum ko zawwa farko zawwa mutawa kuma Allah ya zike jan hankalin ka da zuwa maka ƙara san dai abin har yanzu zai ba ka da naka yanzu ba na rayuwa ne Allah ce فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم na'am na'am yawa duk wannan wallahi mai hankali ba da ka san ni asin girman Allah ka san kuma bukircin na adam Allah ya ce falyanzuru lil insani ila ta'am mutum ya tsaya kura ya diba abin da yake ci fitarwa ya nasar karfi cewa rubul adam masala bi ta'ami to walau amalaha wa mazaha farz ila masjid ya ce ka diba ana buga ma abincin ba ku aya da abincinka ana ce wa'in ka zaharu madahu annabi ce ko da an sa mai kayan aron ka zaharu kayan kamshi aron ma kayan kamshi na kayan kayan yaji an sa mai gishiri bincike ya kamshi ya tashi ko an sa mai aron abu ya kamshi abin sha'awa abincin ko ya Allah a nan tuku a ƙarshe wannan duk kamshi da ta kuce wani ne ne ƙarshen kashi abincin wani abincin kashi ne tsami da ke wadda shekar misali a wajen kashi ne tsami kai mu haka ne mutum ko tsara duk da ke tamaka kana ko kana wani ne wata rangawa ce mai tsami a wajen tuba haka na ka lalace kan sai da abincin ka duk ɗaya ne idan mutum ka lalace kai ma ka zama ka lalace ka zama abu abin gudu ma gaba ɗaya Allah ce mutum ya diba irin abincin da yake ci an na sababin nan ma a sabba farko ji Allah ce wannan abincin da kuke ci Allah ce mu da magana ta izza da buwaya Allah ce mu muka zubar da wannan ruwa zubowa ya zubo aka samu abin shirka sun mace ƙaƙan al'arar da shakka kuma Allah ce mu ne da kai aka yi ruwa ka binne ka taki kwana biyu ka ta fak ta tsagi ka je ka diba ka wannan iccen wannan wannan shirka ka ga zaunin ta ka imani wannan shirka ba irin tsaga ka ba in ba da kima Allah ba a zo musu ka jaraba da hannun ka ce ka danna ka in kai zaka iya shirka ce ga kai mai rauni da lokacin lokacin raunin ka da ma iska shirka ka yi ya kara ne ma amma za ka ta kake fat abin ya tsoro hikimar Allah an nan ka diba idan ka san dawa ko wake ko guje da ɗauki kawa kowane ya da wani tsarawa amma kudin zuba zaki wani a ƙasa wani a gusun wani a arewa wani abin tsarawa ina ba hikim Allah ba kudin yi tsoro ya ƙasa ya ta ya ta ƙasa su kudin ta ƙasa ya ta ƙasa ko kudin ta gusun ta ta haka ko amma kowanne da mai kallon ƙasa da mai kallon gusun ko arewa ko wasa duka za su yi haka duka wannan abin zai tsoro zai hutu ya kalli sama kuma itinkarin ƙasa ƙasa kuma su ce na ƙofa kuta duwannan aikin allah ne da ta su mace ƙananar shaka muni da ke su mace ƙananar da shaka mu muka tsakan tsagawa allah duwannan allah allah kan shi ya ce muka tsaga ƙasa tsagawa fa ambata na fiya habban wa inaban wa ƙadaban wa zai tuna wannan allah ce muka tsoro daga cikin wannan ƙasa habban duk mace fata alimantar duka wani hatsi dawa shinkawa duka dai abinci na fata alimantar abin da abinci tsaba dawa gujiya alkama duka dai fata gujiya ba cikin habba kenan muka tsoro da tsoro na yan abinci habba za mu ci tsaba kuma wa inabar haka su wancan bangaren na inabi kayan marmari wa kadaban da dukkan nau'in shibka na abincin dabbobi ko dukkan shibka tsanwa ruwan tsanwa daga wannan ruwa Allah ya za ka kasa kasa ta tsage wannan abin da tsoro wa zaituna wa nakala da su zaitun kinni olive kenan da nakala da dabino duka wannan Allah shi zaitun inabi ko rezan ne inabi rezan shine inabi shi zaitun shine olive olive ne zaitun kenan duk wannan tsoro dai Allah ce mu muka tsoro da su da zaitun kin da inabin da dabina wa hada'iqa hulba da ma sauran garaki da suke cike da manyan itace ma dabinan ne duk nau'i ta gaba daya duk dai daga wannan ruwan ala daga aka yi ruwan aka zuba kuma ta tsagi suka hudu yace wa fakihatan wa abba duk nau'in kayan marmari fakiya kayan firwi kayan marmari ko da namcin hausa kayan marmari wa abba da abincin dabbobi shi ne abba kan tafi ibn abbas ci gaba wannan duk ana abin da allah ya yi da ya muku abincin tsirar da fitar zuwa da ruwan tsirarwa gaba ɗaya da ce mata allah kun wani an duk wani abin da allah ya ce ya yi ne mata allah kun don jin daɗin ku ci ku more don aji dole ne mace da Allah gare ku ku ci ku more ku ji daɗi da ku da dabbobi dole ku ta jero abincin mutum ne da dabba zama dabba ta ci ta yi mai ka yanka ka ci akwai ranar buji Allah ce فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه
na'am fa'ida ja'at as-sakha yanzu wannan mun ji wannan imomi duka mun ji gaba daya akwai rana wadda ta binciken bayi akan wanda ya goje da wanda bai goje muke Allah ya ce idan tsawa guda ta kiyama ta zo a wannan rana yau mai sirrul mar'u min akhi tare da mutum zai gudu ya tsere ma ɗan uwan shi wa ummihi wa abi mutum zai gudu ya tsere ma uwan shi ya tsere ma uban shi wa sahibatihi wa bani ya tsere ya gudu ya bar matar shi haka da ɗiyan shi na ciki shi da abin da waɗannan abin da aka jero maka su ne ɗan adam a rayuwar duniya din ya kai ya kawo duk hidimar da yake iya hidima don wa'annan mai kusa da shi amma aka ce ma wata rana za ta zo mutum ya gudu ya tsaye da wasu kan tashin hankalin ba karami ba ne ibn kasir ya karuwa ta ikirama cewa mutum zai gamu da zai gamu da uba ya baba uba zai cike ɗan shi ɗana ka taimaka mun ɗan wani abu cikin nasa shi baba gaskiya na kan kamun kashe san baba kuma wallahi ni ma yau abin da to shi to ni ma kai na nake abin da to shi ne ba wallahi ba zan iya ba ba zan iya ba ba zan iya ba wallahi ba zan iya ba kai ma ka daga kowa da kanshi haka mutum zai tunkari matan shi a ta tunkari miji ta matan yau magana ya ce a'a haba ko gida yau ma ni ma ta kai da nake duk wanda ka da kusa zai nema kai ma a kai ma ta kan da kake ba wani ba abin lalle ya yi rufi lalle ya ke samun lalle kai miji na kwarai sai da kaza kaza amma yau ba magana wani uba uba na kwarai ne da na kwarai ne ta hanyar duniya yi amma a gaskiya wani ranar ta yau ba mu zama wani magana ta kowane na sun kwarai wanda ka iya ashe mu aka ce za ka gudu ka tsaye da ka bar su yan kuwa shi ake wannan ya karkar da zai hankali kenan waɗannan mai kusa da kai wata rana za ta zo ka gudu ba ka san ganin su ma gaba ɗaya to ina ga wanda waɗannan za su tashi iya kallon gaskiya iya kallon mata bida'a ce ko shirka abinda bai dace ba a shari'a ya yi imani ma ka san abokan zama yan uwa ka san ka bata da dangi dan ka bata da dangi iya kallo sai a ji a yi bida'a da shi ya yi imani bida'a ce bai shakka saboda ka bata da ka bata da dangi irin masu tura tsiya wajen malaman su ko bokaye ko su kawo su gida balle mata tana gidan aure ta kawo ta jaraba ta bokaye ta malaman su ki me ki ta kai ki tashi tsaye kuma ba dan goyo bane ba dan goyo bane miji Allah ki ta kai ki a sa ta dole je ta yi shirka da Allah to a takaice kan wani kusanci da kai ko da ko uba ko dan uwa ko aboki kaka zai raba ka da Allah yau aka ce an yi ranka ba abin da ya bakin da ɗauke ka a kai ka tafi da kuɗa bayan yin tsaya da kai gudun awa ɗaya kan kayo maka rama awa ɗaya haka na mutum shi da mene ya damu da mutum da wani ya sa bar hanyar Allah ta shi wace idan bincike na ranka ba wallahi a yi balle a yau din mai son ya gyara alaƙa shi da Allah shi da mutane sun ba ta da ya samu shi da mutane da wuya a yau a duniya yau ka ce kana san alaƙa da kyakkyawa da Allah ka ba abin da Allah ke so ka bi shi da mutane abu da mai wahala to don haka ko su shirya da kai ko ka shirya da kai ko su zage ko su yabe ka yi kokarin gyaran alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala kurin wallahi kaka damu da su kaka damu da su wallahi shirme ne shirme ne yace ranar da mutum zai gudu yau mai gudu maru min akhihi daga dan uwan shi wa ummi ya gudu ya bar uwan shi wa abihi da uban wa zai bati da matan shi wa bani da diyan zai gudu ban ta karo su nan ku a duniya ba ku wanda yake kada da su duk hidimar da yake ta ciki ne ji ina ya dawo da abin da malaka za ga wani su ne kiman hidima amma an ce zai gudu Allah ce da kullum mun yi mun yi mun yi sha'ani a wannan rana kowa ta kai shi ba magana da uba a kowa ta kai shi shi da asha radiyallahu anha ruwa ta tabbata kan haka annabi yake bada labari yushar na fatar qarratan ghuralan za a tado mutane gobe kiyama babu kaya babu sutura da loba babu takalmi har da kowa ya fi kiyama asha ta ya rasulullah الرجال والنساء يضربون لا بعد ta shi rasu da zai subhanallah za ta shi idan kiyama wuri guda da maza da maza suna kallon juna ce aisha al'amur hamu hamu wa ya yi barka ta aisha ce abin ya yi ƙarfin mace ta san namiji kusanta ko bisa da abin shi ya ga mace namiji ta daɗi ne annabi ce abin ya wuce mace ta san namiji ko rubuta ta mace ta shi har hakan kiyama ya wuce wannan ha magana mace namiji ta daɗi ne babu wannan ba akan misali na akwai abokin da zuna ma cikin abokin mai zuro ba lokacin ana abin da biliyon na arewa ya ce aka tare su bayan sun tare su sun sa kowa kwanta da ciki da ranjar suna taka suna zuwa suna zaba samun dan kirba da suna taka su yake dawo suna da dalibi kowa ya su da kai kasa da mazan da matan gaba daya can sun kare dalibi sun kare sun kare wura ta kwanta sai wani jiya ya ce a cikin tashi ko wajen mata ya ce ta ce a nan ina mazan wallahi kare ta ce a nan ina mazan wani ne bayan yin mutane suka kai wata kwanta kashi ba bayan an kare wata suke suka kashi ita kashi da an kare kan wata kwanta ne kuma ta ba wajen wajen mata ta ce a nan ina mazan ba ba ka magana maza ba daɗi ga ko na wani wata wani abu da a duniya ne ba amma bai san da mace a fitar shi eh ba wuta ta kwanta ne wata da fitar ta san da nake yamu ana bada labarin abin boko haram a wani wata biyu sun wata mace abin da tare na tare da tare da wani wata mace ce an zo an ka hari an kashe na kashewa sun koyi a cikin dagi da mutane sai ɗanta yake kuka suka ce zaki bari a kashe mini suka sanya na kashe zaki ta yi wannan matar ta shaƙi ɗan shaƙi shi ta yi wallahi da mutu tashi hankali yudan da suka kore mutu za su kashe kowa gaba ɗaya ta wallahi ta shaƙi ɗan ta yi sai da jibi bai mutu ya ce wata za ta zo mace zai mace ta kashe ko ta yanke ɗan ta yanke ɗan ta kashe ɗan mutu wanda shi haka da duniya ne haka ɗan wani mutum ya ta kanshi wala kakka yarda ka rubu da wani kaza kaza kaza wane saboda abu zama ne ɗan uwa ne waye a ji a da ta arabu arabun kuma kuma kuma can gudu bai daga ɗaukan makara wannan bawon ba wani na gudun ma ko ne abin da ya ake da su musamman maza na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ita bari ita bari bari salas amaluhu wa ahluhu wa maluhu faraji an sunan wa ba da ma wa annabi ce duk mutum ne mutu amma uku suke mun shi yace da iyalai da dukiya da aikinka iyawa suna da mota mafi kwab mai kyau kaso iyawa wani babban libi da abubuwa za a ɗora a jirata an ji bakin makwanta wannan dama ta mota tun daga bakin ƙoho dama ta barka a saka ciki wannan babban ɗalibi dole bi kima da an ɗauko ‘yan uwa a kai su roƙi Allah su baka da Allah su maka Allah ne daga an ƙare wannan biyu a yanzu duk sun dawo yanzu zama da kai har abada aikin da zai zama tare da kai har abada haka da kai ƙoƙarin gyaran alaƙa da Allah kuma ka huta mai hu- mai yabo ne ya ba mai suka da suka kai dai kana neman gyaran alaƙa da Allah subhanahu shine kurmi hankali wallahi shine kurmi hankali a duniya amma Allah ka bada kana cikin rudu wallahi kana cikin rudu dole sai ka da mutane su mun yi mutane bisa gaskiya bisa ruwan Allah wallahi Allah shaidan yace kenan wujubun yawmatin muskira وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة na'am likulli mar'in minhum yawmatin sha'an yughni kowane mutum daga cikin wannan da aka jero da da uba uba da da mata da miji dan wada diya duk wannan Allah ce kowa daga cikin su sha'an yughni abin da ya shahe shi ya ishe shi harkar shi ta ishe shi akan ta wuri dan Allah ta ga maka wannan rana mutane kala biyu sai kai neman ina- ina za ka nema ya ce wujuhun yau ma'idin muskira wasu fuskoki a wannan rana za su tashi cikin suna walƙiya suna annusuwa masu imani kenan muskira da hikatun mustafishira suna dariya suna masu albushin jin daɗin sakamakon za su samu haka ne daman daga an bada me zai ce ha umqul kitabiya fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqul ha umqul kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya to kace ko dama daga an bashi a hannun dama ya san da kadara zai rinka nema ko a misalin tunga dangi ko a misalin karanta ku ga matsayina nema yake ma a karanta dan abin da yake cikin shi ya ga tsira yan wa'anan in kana da iya yan lakwal aka wani bidotan in wanda yake da muwayan ba ba ba alkawo alkawo idan ka bidotan ba wani mu ya ce baba har hannu ba raba ba da ka ba ba raba ba wasu ne baba ba ba a ka ba raba ba raba ba ya koyi ba su aka yi amma wani zo ki a gani za ta biya mutum kenan kenan kenan rikiya ba kenan rikiya ma wasu za su tashi cikin annushuwa suna dariya suna da bushara Allah ce mustabishara amma a lokaci guda ya ce wa wujuhun yau mai izin alaiha gaba wasu huskokin a ran nan sassa cikin ƙura ma'ana cikin damuwa ta bakin huska ta bakin kirin alama ta damuwa cikin damuwa tarhaku haka tara ƙura ta lullube ta alama za su tashi cikin damuwa cikin bakin ciki na wurin kiyama in wani mai a cikin kurin kenan duk wani bayan da aka yi tun daga farko ne mun ji mutane aran ko tun daga wani ta zo zaman ciki zaman duniya an ci an ci an ci ma an dawo gashi to wannan karshen ne ake nema da gyara inda ƙarshen sura take nan ne manuwa ta mai hankali ƙarshen sura da kanka da kai duk wani kai da kawowa ga halin da koyo kiyama za ta shi kenan mutum ya yi ƙoƙarin bakin ƙoƙarin shi a wani halin zai tashi don ɗayan biyu ne imma wancan wanda za a tashi cikin annashuwa cikin farin ciki da dariya ko kuwa wanda za tashi cikin damuwa bakin ciki da da wulaƙanci ɗayan biyu ne muna kan kan cikin layin masu tashi cikin annashuwa ya ce ula'ika hamadu kafaratul fajara wannan kala na kala na ƙarshe wanda za tashi cikin halin bakin ciki da damuwa ce su ne kafirai ga kafirci ga fajirci ka za a samu kawuri ne amma maballaci ne iya mai kisa ne dan duwa ga kawurin abu ne nan alamun zargin ga kawurci ga fajirci su ne masu tashi cikin damuwa da bakin ciki wannan da abu Allah kare mu ci gaba kan zama su ne بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا واغفر وارحم موتانا واغفر وارحم موتانا واغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Okay.